الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayi shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yau muna biga watan Ramadan wanda yayi daidai da daren daren laraba hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha allahu ta'ala ya yi daidai da sha uku sha uku sha biyu ko sha biyu ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da 24 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na biyu daidai a cikin ni tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara kamar yadda jiya mun ɗauko bayani dangance da abin da ya shafi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا الذين يؤمنون بالغيب
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الله سبحانه وتعالى كتوى الذين يؤمنون بالغيب باين الله نقرأ su ne wanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna sala kuma suke tsayar da sallah sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa dangance da arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya azurta shi da shi to jiya muna bayani dangance da abin da ya shafi sallah wanda kamar yadda nace muku a bara mun dan tsawaita bayani kwarai dan tana abin da ya shafi sallah sama ga wannan lokaci kenan insha Allah ta'ala mu san ƙarin bayani zai koma ya saurari mu wancan tafsirin da muka yi ita dai sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya kiyaye wannan sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai ku al'umma ku sani ni Allah subhanahu wata'ala na farlanta muku sallah wani wuri kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai wannan al'umma ta sani lallai cikin masallatan nan kuma akwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai yi zai liƙa musu kashi na azaba kamar yadda yake fawailu lil musallina sai yace su wane ne kadan sai Allah yace allazina hum an salatihim sahun shine wanda ba su sakaci da wannan sallah wanda malumai sun tattauna da yanke da abin da ake ce masa sakaci da sallah suka ce na daga cikin sakaci da sallah shine a kiyin ta kan lokaci na daga cikin sakaci da sallah shine ni mutum ya rinka wasa da wannan sallah na daga cikin sakaci da sallah mutum ya san inda in ya tafi zai yin sallah cikin nutsuwa sai ya tafi wani wuri inda ya san wannan sallar shi karan kanshi ba zai yi wannan sallar bane a cikin nutsuwa kaga wannan mene ne wasa ne da sallah Allah subhanahu wataala ya tsare mu baki daya ɗan uwa ita sallar nan tana da hukunce hukunce wanda ya zama ya zama dole ga dukkan musulmi ya san wannan hukunce hukuncen kafin ya fara sallar kamar yadda mai akhdari yake cewa farkon abin da ya wajaba akan baligi bayan ya kyautata imanin shi shine ni thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi sai ya nemi sani wanda zai taimaka mishi ya gyara farillar shi abu na farko da mai akhdari yake sai ya ce ni ka ahkamu sala kamar ni kamar hukuntan hukuntan sallah a kun ga uwa sallah ba abun wasa bane ba wani ɗaya daga cikin malumai na wannan lokaci aka tambaye shi wai malam za ka cewa dangance da sallar da mutane suke zai ce ai subhanallah ga al'amurka sai rikice ma mutane ce ai yadda ka ga al'amurka su rikice ma mutane to haka ne mutane sallar su ta rikice musu yace matakar mutane suna son al'amurkan nan nasu su daidaita so su komo su yi su komo su gyara sallar su Allah ya umarce mu da mun kanu tsuwa a cikin sallah ko yace ni qad aflaha almu'minun yace alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah yace lalle masu imani sun rabauta abu na farko da Allah ce shine ni wanda suke nutsuwa a cikin sallah nawa ne daga cikin mu suke nutsuwa a cikin sallah haka in an ce kula da sallah ya zama dole ga magidanci ya kula da sallan matan shi da iyan shi ka kula ya matarka take sallah ka kula ya iyanka suke sallah wannan nauyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora ma dukkan wani dan haka malumai suka fassara na daga cikin kula da sallah suka ce ka kula da na matanka da na iyanka to zaka samu wani shi karan shi bai iya sallah ba balle ya kula da wani sayyidina abubakar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda da wannan babban sahabi matar shi ya ga tana sallah sai ga ta ɗan yi makawuwanta haka kasa haƙura ya yi ya zo ya kama sai girgiza ta ce ki ji tsoron Allah ki gyara sallar to mu kuma wani bai ma san ya ake tsayuwar sallar ba sannan balle in aka zo hukunta hukuntan sallah yasa akwai wani abu da ake ce du'a'ul istiftahi shine addu'a buɗe sallah sannan a zo a yi isti'aza a zo a yi basmala duk a ciki kuma a kowanne raka'a duk raka'a in za kai sai ka yi sai ka yi isti'aza sai ka yi basmala wace isti'aza ta tabbata a sunna shine ka ce ni a'udhu billahi sami'il alim من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه وكما كتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه wannan shi ne abin da mutum zai yi sannan wannan haka mace za ta yi haka namiji za yi mata ba su ga mai kahuwa wurin sallah kuma ba su buɗe kahuwa kamar yadda maza ba su ga mai kahuwa cikin sallah kuma ba su buɗe kahuwa sannan haka mace in ta zo sallah ita ma za ta tada iqama duk da malamai sun sabani kan mace za ta tada iqama ko ba za ta tada iqama ba amma maganar tada iqama ta yana da ƙarfi wanda sun tattauna dangance da hukuncin sallar mace da sallar namiji suka ce in dai ba a samu inda annabi ya ce mace kan ta yi ba namiji suka ce ko duka hukuncin guda ne sai kadai inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce maza su yi haka mata su yi haka to in mutum ya kula da sallar shi ya kula da ibadar shi amma bai kula da ibadar matan shi da ɗiyan shi ba to lallai ya san ibadar shi tana da matsala wannan ibadar tashi ba za ta amfanar da shi da komi ba saboda ya saba umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya dora mishi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku tashi ku kare kanku ku tashi ku kare iyalanku daga mi daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wata wuta ce wadda Allah ya tanadi ya yi tanadin mala'iku wanda suke ba su ji ba su gani su kawai mala'ikun nan Allah ya yi tanadin su saboda bala'i da masiha ne ni suke yi su ne wanda suke yi kan wuta to duk mutumin da bai kula da amana matan shi da ɗiyan shi ba haka zai zai faɗawa su wannan halaka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu baki ɗaya akwai wani hadisi wanda yake bayanin cewa misalin magidancin da ya kula da sallar shi amma bai kula da ibadan matan shi da ɗiyan shi ba a ranar tashin alƙiyama Allah zai mishi siffa na zakara su kuma iyalan sai Allah ya musu siffa na jiwa sai ya sa igiya a tsakanin su sai Allah ya ce to ko guda ya ja guda a ciki annabi ya fashi da kuka ce yanzu wa zai ga wani tsakanin zakara da jiwa wa zai ga wani ina jiwa ina zakara alama ne wanda ke nuna bi kai ma wuta zaka wanda kalubale ne da musamman mu maza muke fama da shi a wannan zamani mun mai da iyan mu da matan mu su makai miyan miyan su makai dabba ce in ka kawo ta a gidanka ba ta bukatar komi wurin ka sai abinci ko ba haka nan ba amma iyanka suna bukatar ka ilmantar da su matarka tana buƙatar ka ilmantar da ita ka sani kamar da Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa haƙƙin ilmantarwa yana sama da haƙƙin ciyarwa ka san su magabata sun ɗauki maganar ilimin wannan abu ne mai muhimmanci sabanin mu kuma yanzu ilimin da yake da muhimmanci sai muka kaskantar da shi muka ɗauki ilimi wanda yake na shirme ne da hayaniya bakin shi rayuwar duniya muka raida shi shine gaba wannan magana ba ni na yi ta ba akwai wani babban malamin musulunci wanda ya rigaye ne kanta ko shi ne ake ce mu imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yace kullu ulumi fil qur'an mushtamila dukkan wani ilimi da ka sani a duniya matukar ba alqur'ani bane bai ce kawai shagali ne ilimi ne mai shagaltarwa wanda kai ka sa kanka sai yace illa alhadith banda ilimin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal fiqhu fi din banda ilimi na fiqhu a cikin addinin musulunci yace al ilmu abinda ake cewa ilimi ma qala fihi haddathna haddathna haddathna shine a ce wani ya ba mu labari wani ya ba mu hadisi wani ya ba mu kaza har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wa ma shi wa zalika kaga duk wani abu sabani wannan yace fa wasu wasu eh fa wasu wasu shaytan duka kawai hayaniya ne rubi ne da ja hankali ne shaytan yace amma abin da ake ce ma ilimi shine qur'ani da fiqh da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka a wannan zamani duk yadda mutum yake yana da ilimi ina rantsuwa da Allah in dai bai da ilimi na addini za ka ga rayuwar shi cike take da wahala cike take da abin da amma in Allah ya ba babban ni'ima ka fahimci addini kamar yadda Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima suke cewa manzo Allah kira da aminta Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nige shi da alkhairi abu na farko da Allah zai mai sai ya fahimtar da shi addini kaga ba wai san ba wai so bane ba Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ba wai so bane Allah subhanahu wataala ya baka wani abu na duniya a'a in Allah ya so ka da alkhairi abin da zai zai fahimtar da kai addini ka je ka ga maganganun magabata me ake ce ma fahimta addini za ka ga akwai irin wannan magana ta babban malamin musulunci shine Imam Shafi'i kawai fahimta addini Allah zai azurta ka da ilimi ne da kuma aiki da karatu kamar yadda babban malami alqadi iya da rahmatullahi alaihi yake cewa ba za a taɓa kira mutum mai ilimi ba malami har sai yayi karatu kuma yayi aiki da karatu kamar yadda mai akhdari yake cewa wala yuhillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmullahi fihi bai halitta ga musulmi ya aikata wani abu ko menene sai ya san ilimin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan abu duk aikin da za ka yi a rayuwa ka bincika min shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce kan wannan kenan kun ga kamar yadda kuma Imam Shafi yake cewa man ilmu illa amalu bihi babu ilimi sai aiki da shi shi yasa in ana neman malami a wanga zamani yana da wahala malami yana da wahala wa ma ake ce malami sannan in mutum ya tara karatu sai ya yi aiki da shi sannan yake zama malami abin ba duk ya san ruwan ayoyi da hadisai ba amma daga ajiya zo gare ka a ga kai sabani wannan ne to shi yasa ai uwa babu karatu sai aiki da shi to kaga an ce bai halitta ba kai wani aiki sai ka san hukuncin Allah subhanahu wataala balle sallah balle sallah wadda kamar da muka karanta ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah shine as-salah abu na farko da za a muni misali za a maka za a muni baki daya shine sallah mushe zai ma debuwar a cikin class yace to gobe zan ma debuwa ne kuma sha cikin sha fitar kaza kuma zan tambaye ka ni ake ce ma kaza dan Allah kai wani irin jaki ne da baka shi ko ba haka nan ba a yanzu a ce za a tambaye ka kuma ga tambaye kuma bayan ya tambaye ka sai ce ya ce ma zan tambaye ka definition ne na SBT kuma aka ji ake cewa definition da ake ce sai ce ma science de la vie et de la terre to yanzu kai kuma ka kasa ba da wannan amsa a to haka ne wa annabi yi mana musamman kullum muna bayani ita wannan sallah sai da annabi ya hawo munbari ya koya mana da Allah ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim lallai mu Allah mun sabkan muka da alqur'ani dan kai mu mutane bayanin abinda Allah ya sabkan musu maluman tafsiri suka ce fa qama an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi hadhihi wazifati hatta al-qiyam sai annabi ya tashi kan wannan aikin da Allah ya dora mushi tashi ne suka ce kai dai ita sallah ta kasance abu mafi girma da annabi yake bayyana wa mutane qaulan wa fi'lan a magance da kuma aikace to yanzu duk bayanin nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bata lokaci yana yi shekara ta 40 50 sattin baka iya sallah ba duka bayan ya ida ko ba nan ba za ka jan haushi duka da annabi ya ida sallar nan sai yake cewa ku saurara inna ma salatu hadha li ta'allamu salati ni manzo Allah na yi aka ne kawai dan ku tsaya ni ce sallah sai yace wa li ta'asammu bi kuma dan ku yi koyi dai sai ce ba nan ba sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi kadiba yadda muke kokari mu faranta ma matan mu rai kadiba yadda muke kokari mu faranta ma uwayen mu da rai kadiba yadda a ma'aikata muke kokari mu ga mun yi aikin da mai gidan mu ke so saboda ni mu samu karbuwa to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ce mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in annabi yake imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba har sai ya so manzon Allah sama da yadda yake son uwayen shi da iyan da ya aiwa da mutanen duniya baki ɗaya jiya mun ɗan taɓa bayani kaɗan dangance da ni ake ce masa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa bayanin sallah bayani ne wanda yake mai girma kamar yadda jiya ne ishara nace muna karatun sifatu sala idan mai so zai iya bibiyar wannan karatu kan ya saurara da ya amfana ba shakka akwai amfani ciki wallahi da azumi in ka karanta littafi kamar yadda mai littafi yace littafi ne wanda bai bar malami ba balle mai ilimi yace ya ga sallah annabi ta yi wahala koyo ga yawan mutane shi yasa ya ga ya zama dole gare shi ya yayi ma mutane bayanin siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga cikin malamai wasu suke ce mishi ai taqribu sunna bayna yadayi umma kai Muhammad Nasiruddin Albani kai malami ne da ke kusanto da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga al'umma littafin sifatu sala yayi bayanin siffar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karara yake cewa kai sunan wannan littafin nawa sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sifar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha tun daga kabbara harama har zuwa sallama yace kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga yanzu ga tambayar da za a yi alkiyama kuma ga amsa an baka kuma insha Allah ta'ala in dai ka rike sallah a rayuwa za ka ga lamarin da Allah subhanahu wa ta'ala yana shige ma gaba Allah ya ba mu ikon kula da wannan sallah wanda tana da falala nata tana da abubuwa da yawa wanda ba da mun yi bayani ne a takaice insha Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiquna ai suna ciyarwa dangance da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya azurta su kai abinda ake ce ma arziki shine kaciyar abinda Allah subhanahu wataala ya yi ya arzuta ka duk da malumai sun yi maganganu kamar da in ta dauki kakan masu tafsiri na duniya baki daya shine ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi yake cewa wannan ayar ta kunshi hadda zakka da kuma abinda ba zakka ba wanda wasu kuma suna kallon cewa wanda ayar ta yi ta zo ne kafin Allah subhanahu wataala ya fallantar da zakka kawai tana bayanin ciyarwa ne wasu suna magana kuma tana bayanin baki ɗaya ne wannan mun kawo ne a dunkula wanda duka ga maganganun maluman nan sahabbai Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda haka ibnu Abbas rahmatullahi alaihi radiyallahu anhu shi ma yace wannan ayi ga abin da take bayani kenan to kun ga ƴan uwa in ka ɗauki ibnu kasir shi kuma sai yake cewa kalli sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa sallah da zakka eh da ciyarwa yace mai yawanci a cikin alqur'ani zaka ji in Allah ya ambaci sallah sai ya ambaci zakka yace me yasa yace ita sallah haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sallah ta kumshi tauhidi da kaza da kaza da kaza kamar yadda muke bayani yace ita kuma ciyarwa haƙƙi ne nawa na bayin Allah subhanahu wa ta'ala akan ka shi yasa ko uwa wajibi ne ga duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya azurta shi to ya taimaki wanda ya kamata ya taimaka ba fa taimako bane za ka yi a'a dole ne Allah ya tsora ma dole dole ne Allah ya tsora ma kai shi yasa za ka ga wasu malamai suna tattauna da lanta da an ce ciyarwa wai wacce ciyarwa ta yi suna kawo hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da yake bayani kan dinarin da aka ciyar da shi wurin ɗaukar kalma Allah da dinarin da aka ciyar da shi masallaci da dinarin da aka yi kaza da dinarin da mutum ya zo ya ciyar da iyalan shi wanne ya yi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba iyalanka ya hilada Allahu akbar kaga kullum muna gai a musulunci nan dake da kai durwa da ram ta hakika wancan duk mayaudara ne azzalumai ne kaji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fadar da ya kwadaitar da maza wurin ci da iyalansu har sai yake nuna musu ha wai kwanda ka bada gidanka da ka bada kudin ka akai ayi jihadi a daga kalma Allah ha to yanzu duk muna nan sake da baki sai wani yazo ya ce wai addinin ya sauya mu mata inci sabida hauka muke yi da suka zo sai suka ce ma mata aiko inci ke gare ku ya za ku ku yi tosin kurkuma yadda mazan suke wai an ce an ba su bankan kosan suka ce ya musu kana mu a ba su kwasan kenza a ba mu bankan ka yan buge ko sai mu koma cikin gidan mu yi zaune ku yi ta ku je abinda Allah ya tsora mu da ai kun ce wannan Allah ya yi rabon zalunci ko duk macen da kaji tana da awa da inci dan adam ko tana kuguma addinin musulunci ne da zalunci musamman sun zo suna yaudarar matanmu na musulmai inci babu inda aka ba da cikakken inci irin musulunci kaji annabi yace ka ciyar da iyalanka ya ni ka je ka ba da dukiyarka a ko ina to ƴan uwa sai yace ni mata ku ku zauna cikin gida a tahi a nemo a kawo muku sai suka ce a'a su hagu su ya zama ka san wannan hiddo mata daga cikin gida wani aiki ne wanda yahudawa suka ɗauka za su shi yasa to ya za a biye da za su su ga mata sun yi zama gidajensu kun san me ya yi haka in kuka ɗauki yahudawa can baya za ku ga lokacin da Allah yake samkan musu da abinci daga sama ni suka ce malam ya musa
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتكابكم العجل يا موسى يا موسى ادع لنا ربك لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفاء وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أقول شيء آية سنة Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin miyagun mutane su ne Yahudawa, me suka yi abinci Allah ke sabko musu daga sama kalluha ba ruwan matansu da su je gindin muru su musu da ruwa maza ba sai kun yi kun nemo ba kawai daga lokacin abinci yayi Allah zai sabkowa daga sama Allahu akbar suka ce kai Musa mu fa abincin nan mun gani kawai abin da za a yi ka roƙan mu Allah mu ma ya babu mu tahimu noma to abin da suka ma matan mu kenan kina zaune cikin gida dole a nemo a kawo miki suka ce a ke ma kina da inci shi yasa yanzu da mazan suka gane sai su ce to in dai ke ma'aikaciya ce kina aiki ina aiki ni fifty fifty eh ki rike gida ki rike fakir da wuta da ruwa ni kuma uwa ta yin je iyo raji ta ba to amma yanzu da ya san zanga kike cikin gida ha zai zura miki wannan nauyin sai ce wai ke kuɗin ki ina kike kai ka yi butuntun da suka ma Allah kenan ha kudi ba uwayen mu ya suka yi rayuwa cikin gidaje yanzu uwayen mu dukkan makai ne a ce ba su da wayo an dunkule su da cikin gida sai ku yanzu kuke da inci ina inci ina ƙarshe yanzu incin matan sun kahin a san inda ake so ina kai su duk suna da damar rayuwarsu ƙarshe za ka ga mace ta tsuha ba ta yi aure ba kuma yanzu tana buƙatar auren kuma abin da ta sama biya ƙare a hanyar banza. amma can ba ita ce ke karkace baki tana yawo da salon tana su mata muna da inci an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ah to kun ga sai suka ce kai Musa mu ba za mu iya hakura ba ni muke bukata kawai ka zo kambun mu Allah mu ba wahalan nan da kowa ke yi mu tayi wahala kadi ba ana son kan musu me kuke so suka ce kawai mu a babu albasa da alkama irin ka ce da wake da shinkafa mu ba mu tahi mu nomo mu ta abincin da muka noma kai kalli butulci fa shine Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya asadu in ta'addani saboda sun kawo ce ma nema Allah subhanahu wataala kai yanzu dan Allah daga lokacin cin tuwo ya yi dai kaga abinci daga sama ka bude baki ne rai da lahiya a wanda da kalli duk wahalar da muke zuma nan sai kokewa muke ba sani da ba sani da shinkawa ba ce ba ni ya ketaro da kai daga Nijar zuwa Najeriya ne mai shinkawa ko ba haka nan bane ba a ka kalli mutum ya hito shago sun kare kaza na sai sai kare kaza ya koma ni yayi zo shi to duka wancan bala'in da yake ta bibiyan mu an ce sai mu ino ba amma da can daga sama abinci ke sabkowa lafiya lau abinci na dariya kana dariya ka ci kuma Allah ya baka lada suka ce ka ake mu mu noma ka ga yanzu ga aikin lafin sahara noman kuma ko ba haka nan ba ka ga yanzu ga bodaudin kuma ba shi ɗaya an ce mana a yanzu da daga sama da ake sauke da abincin wa ita yi ta mura daga sama ka gani ko wallahi akwai ka akwai bala'i cikin ka hukke ba ni'ima Allah subhanahu biye da ka ganta a rayuwa ko to haka Allah ne ya so ya ganka Allah ya yi ka kishin kanka da tausayin kanka da san kanka قالوا لن نصبر على suka ce ba su iya haƙuri ka abu kawai kullum abinci daga sama ya zo kawai mu a san mun mu je mu noma Allah ce noma kuke so suka ce eh ni kuke so albasa shinkafa alkama wace to ku tai ku Allah ce eh bi misra fa inna lakum ma sa'altum ku tai can ku tsara ba dai noma ba ku tai ku ga wurin can ku tai ku noma
وظللنا عليكم الغمام Allah ce ya saukan musu da duk wani abu da ka sani na kaskanci kuma sai Allah ya ce ni na sabkan musu alman wa salwa ma ba na alman shine ake ce ma alkam'a shine ake ce ma champignon da faransai ina wani abu wanda ake ce ma cibiyar kura in kun san shi ko cibiyar kare in an yi ruwa wani lokaci zaka ga yana hitawa ko to shine ake ce ma alkam'a shine alman in haka malumai suka fassara to wannan kama inda da kake kallo ka je ka dauki littafin babban malamin musulunci shine wa ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi ka dauki littafin shi mai suna zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yana ma bayanin shari'a annabi sai ka dauki mujalladi na karshe shine aqibun nabawi inda yake ma bayanin likitancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka je ka ga wannan champion alkam'a inda ka je ka ga irin maganin da yake yana maganin kwarai amma kaka ga ko ka dauka ka sa gabaki da akwai wanda in ka ji shi kai take lokaci guda in kwana ta sun kare sai mutuwa to ai Allah ya sauka musu bala'i daga sama yake ba su abincin suka kiya ko to alkama in Najeriya hatta kasashen turawa kaga yadda suke magani da ita suna da muhimmanci kwarai eh dan mun san bayanin zai kawo nan ba ai da an ciko da an binciko irin maganin ta da yadda ake tana da maganin nuka ke da kwai cikin ta kwarai nan in ka kai kasashen turawa ko za ka ga suna sai da ta cikin alimentation alimentation mu kuma ga ta Allah ya bamu amma muna sakaci ne da ko ba haka nan ba saboda mu muna da karamcin ilimi sai Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna was-salwa ne as-salwa magana mai inganci ka koma hasibun nabawi in kuma ka diba manyan manyan masu tafsiri me suka ce ma asalwa shi ne suka ce duk wani tsuntsu duk wani kaza da kake kallo shi ake ce ma asalwa kawai ita waccan tsuntsuwa da mutane suke ce ma salwa ya dora shi amma asalwa shi ne kawai tsuntsaye irin kaji irin tantabaru duka wannan suna ake ce ma asalwa kun ga fiye sai yi mutunci Allah ya ce wannan shine sakamakon ku saboda ka hurce ma Allah subhanahu wataala da ku kai kallo ha wanga kaji da santabaru da muke ci muna jin daɗi wai sakamakon mun ka hurce ma Allah ne aka ba mu to haka ka hurce ne mana malam ina take yanzu zabo ta shi yake kadan koshi ina yake ba sai ka yi da kuɗi ba in ka zo gida da shi kenan daga an sa shi cikin tukunya zai gyaru sai aini sai an hurauta ta ga su ma matan sai sun wahala mun wahala mun nemo su ma su wahala ka gani duka kahun ce mai ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ya janyo muna wannan bala'in da muke rayuwa ciki kuma ba ta da gyara sai dai in mutum ya ba Allah Allah ya sauwaka miki wasu abubuwa Allah ya sauwaka mana baki da sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mimma da zaɓinahun yunfiquna suna ciyarwa dangance da arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta su da su ‘yan uwa wallahi ciyarwa wata ibada ce wadda take mai matuƙar mahimmanci a rayuwa matuƙar mutum ya saba ta zai ji bai iya barin Sufofin?
Yau, dan ɗajen sufofin masu aikin alkhairi, shi na ka da aikin alkhairi.
Kamar ina.
kamar kasu da fago halin da والقصص وقمع النار بأمره ka gani suna ni suna ciyarwa a gurgurza malam karanto mana ƴan ayoyi wanda ka san suna bayani kan ciyarwa
يتجافى جنوبهم عن المجاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع خلة ولا فيه ولا لا بيع فيه خلة ولا شفاعة ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع وأنفقوا من مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا خلة ولا شفاعة والخاسرون هم الظالمون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لولا أخرتني إلى لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين
مثل الذين
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف والله يدعف لمن يشاء لمن يشاء والله يداعف لمن يشاء والله واسع والله واسع عليم
a gurguje uwa wannan ayoyi baki daya da wa'ansu su wanda ba a kawo ba suna muna bayani kan falala na ciyarwa wani wuri sai ce Allah subhanahu wata'ala yake umarni da a ciyar ciyarwa ba karamin aiki bane wanda mutum yake samun kusancin kusanci da Allah subhanahu wata'ala aya ta farko Allah yake ba da labarin wasu bayan Allah wanda suke jaye jikinsu lokacin da dare ya yi su tashi su yi su tashi su yi ƙiyamun laili bayan wannan sai Allah yake kuma suna ciyarwa daga arzikin da ni Allah na ba su shi yasa dan uwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ash-shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha'i wal munkar kun ga shedan shine kullun yake ma waswasi kullun shine yake sa ma in waka bada talauci yanzu nan misali da ake wuri ne wanda ake neman taimako kana da dala 40 daga kahido sai ka sana so kuma gobe ai na bude baki babu garanti to shawarar shedan kaga ka hiddo kudin kana ta tunanin to ni in bada ko kai in bada kai kuma akwai mai dan wace goban nan kaga in aka ba zai yi ta zai ta so zai ta shigo ba da wasu abubuwa Allah ya ce shedan shine yake muku ikirarin talauci shine yake sa muku talauci dami da alfasha da almunkari amma yanzu da an ce a ciyar da dukiya saboda Allah sai kaga mutum ya tata amma yanzu daga budurwar shi ta kira shi ta ce tana son kiredi za ka ga ya mance da duk abin da zai faruwa gobe daban da gobe ya tura mata ka ga wannan aiki sai shaida babu lada kai zulumi na haula kuma ba abin da ke ba da haushi shi irin wannan lamarin ko ka tura ma mace kiredi kuma ta ikiran ka da kiredi to wai wata kira a to ai kaga wannan sakamako ne na kai ma ka tahunce ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yi maka ko ga an ce addinin Allah yana bukata sai ka ci sai ka je ka tura mota kuma karshe ka tura kai din ba san wa aka kira da su ba kuma in ka tashi kiran ka kira sai an ga dama a dauka wannan jarabawa ce Allah ya raba mu Amin.
ƙwarai da gaske sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi kuma Allah wallahu ya'idukum mamshiratan minhu wa fadla Allah yana cewa ku ciyar in gafarta muku ku ciyar ni Allah ni ne mai arziki ku ciyar in azurta ku annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bisahiya Allah yana sabko da wasu mala'iku guda biyu a duniya na farko yana cewa ya Allah duk mutumin da ke ciyarwa ya Allah ka ƙara mishi arziki na biyu yana cewa duk mutumin da ke hanawa duk mutumin da ke damka dukiyar shi ya Allah ka salla bala'i da masiwa cikin wannan duki annabi ya ce ku sani sadaka ba za ta taɓa rage dukiya ba sadaka ba za ta taɓa sa dukiya ta ja baya ba sai dai ta sa arzikin mutum ya ƙaru shi yasa dan uwa da kaji an ce a bada fi sabilillahi ka bada daga kaga mai buƙaci ka taimake shi wallahi Allah zai azurta ka Allah ya ce kai masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalul habba Allah ya ce kun ga masu misalin masu ciyar da dukiyarsu saboda Allah Allah ya ce kamar mi kwaya haƙi ne kamar wata kwaya ce wanda zaka shimkawa yanzu ka kalli gujiya in ka zo shimkawa guda nawa take hitawa zaka sa guda biyu ko guda uku ko amma ka ne iya nawa take hiddawa ka kalla haƙi in ka zo sawa guda nawa kake sawa amma in ya tashi hiddo masu zangarniya guda nawa ke hiddawa Allah ya ce ai kama haka nan ne abbata sab'a sanabila da kasa wannan kwaye sai ta hiddo ba ni rasta guda bakai fi kulli sunbulatin bi habba a cikin kowanne kuma kwaya guda akwai ɗari kaga ɗari bakwai kenan sai Allah ya ce ni wallahu yudaifu liman yasha Allah ya ce ku saurara ni Allah ina ƙara lullunkawa ma ga wannan ya Allah ka ba mu arziki wanda yake za mu ciyar da bayin Allah kuma ka gode mu Allah in Allah ya baka arzikin da kai ne aka ce ka ciyar da ba kai ba za a ciyarwa ka je ka ga wanda suke bukata a ciyar da su cikin wani hali suke ko ba haka nan ba sai uwa duka wannan shawarar shedan ne mu taimaka mu ciyar da junan mu musamman lokacin da muke rayuwa ciki a yanzu bayan Allah suna bukatar taimako mu taimake su ita dukiyar nan ka san da ka bada da baka bada ba wallahi za ka karewa dukkan mu mun imani da haka da mun bada da mu bada ba za a waye gari za ta ni za ta karewa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon shirwa Allah yake cewa bayan Allah na kwarai su ne wanda suke ciyar da abinci alhali suna tsananin bukata suna kwaɗai na wannan abincin amma za su yi dawa su bada wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da miskini suna ciyar da marayu suna ciyar da mataha shi suke cewa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mutan sakamako daga wurin ku kai mu ko godiya ba mu bukata ashe duk abin da aka yi da Allah ba a bukata godiya ni suke bukata suka ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira kawai muna tsoron wani ne da Allah subhanahu ta'ala zai fushi zai kamewa bai ba kowa magana shine ranar tashin alkiyama karshen ne Allah yake cewa abinda suke nema sun samu ko ba samu ba fa waqahu Allahu shara zalika al-yawm Allah ya ce wannan bala'in da alkiyama ni na tsare ku walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqi'ina fiha 'ala al-ara'i la yarawna fiha shamsan wala zamharira ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهم يعطون من شدة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا kaji Allah yake ta zana ni'ima da zai mutu yake zani sa ku aljanna zani ba ku duk abin da kuke bukata na shaye shaye da nake yace Allah yake kai mun yi tanadin yara wanda za su rinka muku wasa ka san yaro yana da shiga rai yaro dan karami ya zo rinka yana ma wasa da kai dadi Allah ce za ku kishin gida saman wasu kujeru na alfarma Allah ce kai in kana so ka ga mulki na mulki na kirki sai aljanna amma ƙarshe ne Allah ce inna haza kana lakum jaza'an wannan shine sakamakon aikin nan da kuke nabi ciyar da bayin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana sa'aykum mashkura Allah kuma yana maraba da wannan aikin da kuka yi wani wuri Allah subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a Allah ce kai ku ciyar daga mi arzikin da Allah subhanahu wataala na muku kahin wani ne yazo wani ne ne la bay'un fihi yinin da babu ciniki babu ce babu kaidawa wala kullatun dangantaka aula ba ta amfani wala shafa'a kuma babu ceto sai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kun ga kafirai ba su aikata wannan abubuwa azzalumai kun ga mi zikirwa ne wani ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin zai ce Allah a jinkirta mun dan lokaci kaɗan Allah zan yi sadaka yanzu na gane ashe taimako yana da kyau Allah zan yi sadaka zan gyara zan zamo cikin mutanen kirki Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajalha yace ni Allah ban jinkirta mara in lokacin ta yayi sai ka dan uwa in Allah ya baka dama ka ci moriyar dukiyarka ka taimaki addininka ka taimaki danginka wanda ya zo ce ma ga matsalar shi in kana da hali ka biya mishi annan muhammad sallallahu alaihi yake cewa inna allaha fi auni abdin ma kana abdin fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matakar bawa yana taimakon dan uwan shi annabi yace kai Allah yake yana cikin bukatar ɗayan ku lokacin da ya kasance yana bukatar ni dan uwan shi mu rinka taimakon junanmu mu duk wanda yake son ya tai duk wanda yake taimako wani to Allah ya yi alkawari zai taimakon shi wannan yana ɗaya daga cikin wani sirri da Khadija Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mata yarda ta yi aiki da shi ta ƙarfa manzon mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yazo yake ce mata shi fa yayi yayi gamo ya gano aljani kaga nan ma akwai wani darasi na musamman shine ne ka almumace mai ilimi na addini ka almumace wadda take mai wayewa in ba haka nan ba wallahi zaka nadama rayuwarka in ke je ka almo tumkiya a wadda bata san komai ba budo sai dai a zuba ruwa kawai a liƙe to wallahi kana cikin wahala yau sai a rubuto letter a ce to yau da dare za mu zawa mu yanke mai gidan ba ta san me aka rubuta ba ha ba alabu ba boko Allah ya raba mu da irin wannan matan wallahi daga kaga Allah ya jarabe to ka san jarabawa ce kawai allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan duk mutum da ba ta da ilimi babu yadda za a yi cikin rayuwarsa kaga akwai tsari shi ilimi wani haske ne wanda yake haskaka mu mutum rayuwar shi malumai sun tattauna wani ake ce ma jahili ake ce ma kauyanci suka ce jahilci suka ce ka koyi ilimi fa innal ilma zainul li ahlihi ilimi ado ne ga masu shi wa fadlun wa unwanun li kulli muhammadin kai ilimi yana taimaka ma duk wani abu na wurin yabo yace wa kun kullu yawmin mustafidan ai zamana a kowane yini kana samun karuwa nabi kana nutso a cikin tekun ilimi yace kai shi wa ilimi da kake kallo ado ne ga masu shi mutanen da ke da ilimi wallahi za ka ga ba guda ba ne ba dan dai kan mutu ka bayani kan falle ilimi sai Khadija annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba Khadija shi fa ya ga ya gano aljanna yanzu ka taso daga wani wa'azi ko daga wani wuri kana zuwa gida ka je kana ce ma mata ka lalle ni na ga aljanna sai za ta yi wa mata kwana gida wanga mu ba abu ha'ina ko ba haka nan ba tun da yake gaje ka samu aljani da haka ita ta tattare ka ta ta kai gidan ana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin daki sai ta Khadija ga yanan ga yanan ga yanan ta ga yanzu nan da tunkiya ce da gudu za ta yi ta to ana ga aljani ga aljani a sai ta ce kana ganin shi yace eh sai ta rinka matsakan labinta gashin ta yana bayyana kun ga haramun ne mace ta bayyana gashin amma gashi yau ko da mun cikin ɗaki ne daga ita sai mijinta ne kawai sai ta yi sai ta rika jan gashin ta bayan luka kalla ma ta yanzu yadda suke hindo gashin soye to annabi ya ce daga kage irin wa'annan ka kile musu saboda daman tsinan nuni kaga wata da jaraba ko gashin ba ta da a kana ga sha ila haula wala quwwata illa billah a duk so suke sai sun burge su mala a subhanallah ga su yi fantar ga huska
na kan ma to kun ga ko da kaga haka sai ta rinka baya baya da ni da kallabinta Mm.
tana bayyana da gashinta to mala'ika ne ba aljani bane sai yau halayen baya baya saboda shi mala'ika bai zamna da inda mace take ta bayyana wani abu na al'aurar su mala'iku ba su da sha'awa kawai sai yau hala baya baya ko da ta kwaɓe kallabinta sai mala'ikan ya ɓaci kana ganin shi kana ganin shi yace a yana baya baya yana baya baya yana baya baya ƙarshe ne har sai da wannan mala'ika eh mala'ika ya bace ya koma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gani shi sai ta ce to wannan milare ba ba aljani ba ka gani mala'ika ne a to in ka alwa akuya wadda ba san komai ba sai dai kullun ka kawo mata su wata shuhama saboda mi tana da ilimi na addini tace zana muni yake ko da ya zana musu ta gwada wannan abun sai ta gano cewa ba aljani bane ni mala'ika ne shi yasa mata ku tashi ku koyi ilimi na addini ku tashi ku koyi ilimi na zamani matakar kuna son ku shiri ba wannan rayuwar tace ai kai Allah ba zai taba kunya taka ba na daga cikin muhallin shahid abin da nake son mu dauka cikin wannan kisan sai tace kai ne taimakon mutane ne ba ka wulaƙantar da mutane duk mutumin da ya zo da matsala wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana kokari ya ga ya za a yi kai ba wanda ya taba zawa da matsala musamman ta bangaren taimako abin ya gagara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. kai akwai kyauta wani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san kyautar ya mishi kyautar rago ɗari ya mishi ko da ya je ƙauyen su sai ya kwala ihu yace jama'a ku zo ku ga mai kyauta wanda bai tsoron talauci shi ne mawaƙi ya ce kyauta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane iska ko gulbi ko iska wai bai kyauta bai kai kyautan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to mu musulmi ni koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne ke da yan uwa ciyarwa tana da falala mai tsarin yawa wanda ba mu yi bayani ba ya ya kamata a ciyar wa ya kamata a ba wanda wanda insha Allah za mu takaitawa har zuwa gobe saboda ana nuna lokaci yayi kamar yadda muka ce babu son karatun bai babu son ya wuce awa guda ai minti hamsin ana abin ga minti nawa dan kalle ko yayi daidai kenan insha Allah sai mu saurara saboda masu tambaya ko neman ƙarin bayani ko nuri da aka ji mun kuskure da a tunatar da mu kenan insha Allah gobe za mu dan ƙara bayani kan ciyarwa sai mu ci gaba kan aya na gaba abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yahe mana kenan mai tambaya insha Allah ta'ala zai iya yi Na'am. Ko babu tambaya yau. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A cikin gida. To ko a cikin gida in dai ba an so a yi ma mai gida kwalliya bane ba bai da wani fa'ida. Sabida yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke taimakawa shaiɗanu su shiga jikin mace lokacin da kake barin jikinta buɗe ko take ba da kanta buɗe ko a cikin gida in dai ba kwalliya mace za ta yi wa mijinta ba ba a buƙatar ta hito ta bayyana da gashinta to balle a waje su ne annan muhammad sallam ya ce wannan mata ci da nuni allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya aha akwai wani tambaya Hmm? Ke san ni? su rubuto tambaya to su yi sauri ko kuma su gaya musu ina yi wa ya gari saboda lokaci yana tsariya kenan irin haka yan suna da tambaya sai ya kokari ya rubuta tun da wuri saboda abin da ya shafi lokaci insha Allah a to wanda ke cikin gida su saurara daga cikin gida tambayar su sai su rubuto zuwa sati mai zawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da laifi na wanda suke da tambayar su yi kokari ta hanzarta da sauri ko kuma in lokaci ya mu ta kaita har zuwa gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da laifi kin maza da kiran babu ne wani tambaya ko وعليكم السلام ورحمة الله أمم. ايه to asali malumai suka ce wannan kalmar mata ilmuhunna fa innahunna mal'unat suke kama ƙari ne kan hadisi wasu na kallon ibrahim ne zai cikin hadisi wasu na kallon yana cikin hadisi to yanzu mu ɗauka yana ciki da annabi ya ce a tsine musu saboda daman tsine nune ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nunawa shine wannan kawai ba su da rabo duniya da lahira kamar wai da ka tsine musu da kan ka tsine musu Allah ya riga ya tsine mu kamar yadda yake sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la da ka musu wa da baka musu ba to su wancan kaware ne su kuma wannan da ka tsine musu da baka tsine musu ba Allah ya tsine mu daman mu yake fa in ilhunna fa innahunna mal'unat saboda daman tsinan nune duk macen da ta hito ba hijabi ko macen da ta sa hijabi hijabi mai ado ko macen da ta sa hijabi hijabin da ke bayyanar da tsinan jikinta ko macen da ta sa hijabi transparent ko macen da ta sa hijabi da ke da tarare ko macen da ta sa hijabi da bai yi mata jiki ba shi yasa mai son ƙarin wannan bayani zai ɗauki littafin malam mai suna jilbab mala'atul musulma to hahin mace musulma ku ji ba ku gabata hatta wurin sallah ya ne annabi Muhammad annabi ya ce bai dace mace ta yi sallah na abuna la'aura tana bayyana ba in mace tana sallah diddigen ta ma ba a bukata a gani diddige ba a bukata a gani muna fahimta wa alaikum salam wa rahmatullah
tana tambaya ana cewa to wanda sun haife da amma ta yi kan nawa
ban gane ba kamar ya wani kamar kenan da aka saba ina da amma an rage gaji aka wuce da kuma
a'a wannan ta shiga cikin wancan fanfi wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ko kamshin aljanna ba su yi balle su shiga annabi da yana ba labarin sufufin aljanna da ya gane wannan matan su ne wanda ba su lulluɓe jikinsu mayahi ai mayahi yana bayyana tsirar yana bayyana kayan da kika sa mayahi asali abu ne na ado kamar yanzu cikin gidanki kin sa wata atawan mai jajjaja baki baki sai ki ɗauko wani mayahi wanda ya maye da wannan ki sa dan ado amma mayahi ba abu bane na hisawai to annabi yace wannan matan da suke irin hita haka yace kai ko kamshin aljanna ba su yi. balle su shige ta la yajidna riha ko la da kullun jannata yake ba za su shiga aljanna ba wala yajidna riha annabi yace ko kamshin aljanna ba za su ji ba fa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi yace kamshin aljanna ana samun shi daga tahiyya kaza zuwa kaza akwai wani hadisi da yazo yace ana fara yin kamshin aljanna da shekara 500 kafin a kai gare ta to su wannan matan ko wannan wurin ba su zuwa kaga ai bala'i da masiwa ya kare kai ce karshen bala'i da masiwa mutum ya mutu ya shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu malam ya kace wani wani abubuwa ne a cikin wanda ke rage ma a cikin lada kan da nan abubuwan da abubuwan akwai abubuwan da in ka yi su ma a cikin azumin ka annabi yake kawai ka cika sha Allah bai bukata azumin ka na daga cikin sa annabi yake shaidin zar ila wa kala an ce kaza an ce kaza an ce annabi ya ce in kana wannan ka tafi kawai ka bar azumin ka cika sha Allah bai bukata azumin ka ba a san mutum ya aikata duk wani abu wanda yake Allah ya haramta mishi matuƙar yana azumi kuma ko baya azumi ya san Allah ya haramta mishi wannan kenan irin kallon film kallon seri a sauraron waka duka abubuwa ne wanda suke suna suna girgizar da azumin mutum to musamman wannan annan Muhammad sallam cewa yi kai in ba an zage ka kai in an ja ka faɗa falli za ka cewa falle kul in nisa'i in ka ce ni ne azumi ne ni ne azumi ne kallo ha ha kun ga wannan yana karantar da mu na dubba abubuwan da ya kamata mai azumi ya kiyaye duk abubuwan da aka ce haramun ne to kawai mai azumi ya kiyaye insha Allah ta'ala malam take ne hukuncin bros yana azumi mutumin hukuncin mutumin da ke bros da makilin kuma yana azumi babu komai azumin shi yayi daidai ai ai malumai suna ba bros hukuncin asawai ba wani abu bane ba insha Allah ta'ala eh ai ha aka haka ko asawacin kai zaka ji zaki zakin ko dashi dacin ko to Allah ya fahimtar da mu abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baki daya muna tawassuli da wannan karatun da muka yi da kuma wasu ayyuka da muka yi baya dan Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala biya mana buƙatar sun mu da alkhairi Allah ya tsare mu da duk shara abin da ya halitta Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa maganar mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da ke da wani buƙata na alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya biya mishi duk musulmin da ke fama da wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wata'ala ya yaye mishi musulmin da ke kwanta gida ko likita wanda bai da lahiya Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lahiya Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin ayyukanmu ka sa albarka cikin kasuwancinmu ka sa albarka cikin karatuttukanmu ka sa albarka cikin iyalanmu ka sa albarka cikin rayuwarmu baki ɗaya Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya Allah muna roƙonka wannan azumi da muke ya Allah ka karɓa daga gare mu ya Allah ka samu daga cikin bayinka wanda za a inta su daga wuta zuwa aljanna Allah muna roƙonka ka datar da mu da daren lailatul qadari Allah ka ba mu ikon yin ibada a ciki kuma in yi Allah ka karɓa ya Allah duk mutumin da ke kokarin taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk mutumin da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana shi wa Allah ka shirya da shi in kuma bai shi wa Allah muna roƙonka ka yi mana maganin shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh